أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa waɗanda suke biye da mu da sauraron mu a cikin wannan kafa ta watsa labarai ta ta murya al'umma da fatan kuna lahiya ga mu dai muna lahiya kuma mun taro tare da malam zai ci gaba da amsa muna tambayoyi malam barka da zuwa barka barka akramakallah sannu da aiki Almajirin malam malamai. a sannu sannu Allah ya kama malam amin Allah ya yi amin mana taufiki ya mana Amin, amin.
jagora gaba ɗaya amin sannan amin kuma sai a yi hankuri kuma da mu saboda ababuwan kamar da mun ce duk abin da mutum ya samu idan mutum ya taya bai ɗau kuɗin shi ya samu kuɗi sai mu ce to mana a ɗan taimaka mana da ɗan kuɗi na'am sannan kuma in mutum ya zo ya nemo ilimi na'am kuma sai mu neme shi kuma shi ba da shi ko ba haka ba da haka haka kenan to malam in ya nemo muna kuɗi da ilimi fa to kuma duk sai ya ba da su kenan malam ne ga akwai kenan kenan waɗanda ba ba su sani ba kenan Eh.
malam dai akwai dai ɗan canji kenan Ah, mu- muna malam fatan kenan mu ba muna fatan mu taimaka ma musulunci da abu guda ba ta fuskar da duk abin da Allah ya hore muna muna fatan mu taimaka ilimi ne ta fuskar karantarwa da'awa khutba muhadara da abin da ya kama da haka da zuwa neman ilimi da kuma Allah ya baka hali dukiya kuma ka taimaka gaskiya duk abin da Allah baka taimaka ma addinin Allah cewa ka taimaka da abu guda sai dai in abu guda kawai Allah hore maka mai karhin jiki ya kawo mai ilimi ya kawo mai mulki ya kawo malami ya kawo wanda ya karatun boko ya yi kokari al'ummar musulmi ta ci gaba cikin fannin da ya karatu in abu ne wanda musulunci ya halatta shi Mm.
karatun likitanci karatun kere-kere amma banda koyon waka da gitar wannan ban da shi a wannan musulunci bai yarda shi ba don tambada idan musulmi na zakai ko mu ce tambadar da
kenan abinda malam kake nuhi cikin wagga magana taka ana kenan kowace irin dai hanya kana iya taimaka kama ma addinin addinin ka duk musulunci abin da kwarai Allah ko ya in ka baka tsarkake ni ka kai don Allah sai Allah ya taimake ka kenan ga da mutane su yi tunanin bakin Qur'ani da hadisi ne shi kadai ne kake ma addinin musulunci hidima ko ta wani bangare kana iya taimaka ma addinin ka kwarai da gaske kwarai da yake gaske kuma kan kana ka taimaka ma kwarai ku To.
in ka taimaka kan ka taimaka ma don kai na za ka gani alkhairi duniya da lahira masha Allah to Mm.
Allah ya saka da alheri amin malam Allah ya buɗa kuma shi ƙara muna haskaka muna Amin.
zukatanmu amin kuma ya amin ɗebe muna dukkan wasu ababuwa da Eh, muke ji na kaddi zukatan- ba ai Mm, su sahabban nan mallamai na gaskiya kuma Allah ya ce wa an fi kumin mara zakanakum ku Mhm.
ciyar daga abin da muka arzita ku suke shiga shiga ta farko don a zamanin su ne Qur'anin ya sauka Allah sarki sun yi karatu kuma suna da arziki masu arzikin suna ciyarwa gaskiya to gaskiya kaga wannan ya nuna cewa mallami ya zauna yana da dukiya bai taimako kaga ba wannan ba bai nuna ba kamar yana son addini Mm, gaskiya ina fata ana fahimta ta Mm.
dole ne malamai waɗanda da hali su taimaka da dukiyarsu ina fata an fahimce ni wanda kuma bai da shi kenan an san babu Allah bai dora maka ba la yukallifu Allahu nafsan Allah wasu- illa wus'aha kenan kuma wannan shi ke nuna ka haɗa da ka haɗa kai malam kenan kenan addinin musulunci abinda magana kake nuna tun farkon addinin musulunci kenan ana buƙatar waɗansu su karanta suwa kuma waɗansu su kuma su ba da dukiyarsu su ga karatun na an yaɗa shi ya ci gaba malam kuma dibo wanda ke da abin da kuma zai iya ɗaukar nauyin shi ba da dukiyar kuma shi karanta maf- suwa maf- kuma shi mafhumul umma Mhm, kalima ta al'umma tana nuna cewa kowa ya kawo tashi gudunmuwa don ci gaba al'umma mhm, mhm, malami fagen shi mhm.
malamin makaranta na ta boko fagen shi mai kuɗi fagen shi mai mulki fagen shi jami'in tsaro majan shi kowa ya kawo haka ne za a gina al'umma in kuma ƙasa ce haka ne kowa ya kawo tashi don ƙasa tana iya haɗa mutanen da ba musulmai ba Ƙwarai, ƙwarai, to duk wani ɗan ƙasa in ya balle ɓanna ce zai kawo cikin ƙasa ƙwarai, ƙwarai.
Allah subhanahu wataala yake cewa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya Allah ya raba mu kowa nashi amma kai kokari aikin kai zaman to wanda zai kai al'umma gaba ne wanda shari'a ta yarda da shi wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri amin amin insha Allah yan uwa masu saurare za mu ci gaba da inda muka tsaya suna na gaba wanda za mu tambayi malam ma'anar shi ta hanya ta yare na larabci da kuma ya ake ɗabbaƙa shi cikin littafin Allah shine alkur'ani mai girma da sunna shi da sunna ta annabi Sallallahu Muhammad alaihi wasallam, wadda ta sallallahu alaihi inganta.
wasallam wadda ta inganta ita ma kanta shine na suna wanda yake a saboda karamu ce wadda ta inganta Haka.
saboda idan muka diba akwai waɗansu ke kawo bannoni da yawa Mhm, su kwarai da gaske.
sanya shi cikin abun gashi maganar manzo Allah sallallahu alaihi Sallallahu wasallam alaihi wasallam.
to da yake duye da kakka banna kuma sai an samu waɗanda za su gano wannan bannar domin su gyara haka da haka suna na wanda yake almu'min shi ma ta'asilan wa tatbiqan na'am to suna na almu'min أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سنن المؤمن واتو أصل صدق أمين يأمنني أنغاني كو أمين يأمن fa'ila ya fa'alu mithlu fariha ya farahu sai a ce amnun an gane ko amnan kenan shine wato aminci sara aminan ya kasance amma ana cewa amuna ya amunu fa'ula ya fa'ulu sara aminan ya kasance mai aminci amina kuma ya, ya, ya aminci ya kubuta to sannan kuma sai a ƙara mishi alif sai a ce amana to nan kamar ya yi imani da abu sai dai an ka ce amana lahu ya gaskata shi amana bihi kuma ya yi imani da shi a matsayin shi daga cikin rukunin imani akwai bambanci tsakanin su fa amana lahu lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi kaga nan ya gaskata shi ko ba haka nan bane sannan kuma wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqina mu'minin lana ba mai gaskata mu kake ba kamar kuma wa idh qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahra kaga nan ba za mu gaskata ka ba amma amana bihi nan wato yayi imani shi daga cikin rukunnan imani amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun ko ba haka ba abinda malamai dai suka yi bayani a gurguje kenan to kenan sai zamanto an kara mishi alif an ce amana yu'minu sai a ce mu'minan wanda ya imani mu'manan wanda an kai imani da shi al-imanu kuma asalin shi al-iman sai an kamar da alhamza ta koma ya'un ko ba haka ba yawwa duk da yake warshe shi mu'min yana tare alhamza ya ce mumin an gane ko ya shafe ta wadda ka'ida ce tashi a cikin wato fa'ul fi'li wazni wadda ta zamanto ta zo sakina idan sakanat fa'un min al-fi'li hamzatun inji imamu shatibi fa warshin yuriha harfa maddin mubaddila yutuna yutuna na sai ce yutuna yu'minuna yace yuminuna to kaga wani inji an ce alladina yuminuna bil gaibi sai ce ga kira'a a akwai ta ita ma yawa malamai suke cewa suna na almu'min ko mu ce kalma ta almu'min ta zo na kira a cikin alqur'ani mai girma ya an ce na kira kiran wanda bai da alif wal lam game da sunayen Allah ba wai don Allah majhuli bane kuma tana da dhamma ko ba haka ba wurare guda goma sha ɗaya sha ɗaya wurare guda goma sha ɗaya mu'minun kenan dukkansu kuma ba Allah subhanahu wata'ala suke nufi ba na farkon su shine inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kaga wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum shine wuri wato na farko kenan sai kuma wuri na ƙarshe na sha ɗaya kenan a cikin suratul taghabun huwa alladhi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min to waɗanga wurare guda goma sha ɗaya dukkan su babu inda yake nuna Allah subhanahu wataala inda na kira ne mai dhamma idan muka zo kuma game da abin da ya shafi sunan Allah idan ya zamanto na kira ne amma kuma nasu ba gare shi in an ce nasu ba kenan yana da fathataini mu'minan kenan to shi kuma suke cewa kamar ya zo wurare kenan guda shidda ko a wasu kira'o'i wani wuri ko wata kira'a kuma ko mu ce wata riwaya ya zo wuri ɗai ba mu'minan ba misali idan muka duba na farko a cikin suratun nisa wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan kaga wuri na farko kenan sannan wuri na biyu a cikin suratun nisa har yanzu wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan mu'minan ko ba haka ba sannan wuri na uku wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykumus salama ko salama lasta mu'minan imam ibnu wardan wanda ɗaya daga cikin wanda suka yi riwaya ga abi ja'far lasta mu'manan shi ba mu'minan ya karanta ba mu'manan ko ba haka ba sannan kuma wuri na hudu kenan wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihati fa ulaika lahumud darajatul ula ko ba haka ba wuri na na biyar kenan shi ko afa man kana mu'minan kaman kana fasika ko ba haka ba la yastawun an gane ko ورينا الشدة كينا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارك عشان سورة نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم كما دكان سو با الله سبحانه وتعالى سكنوا في با ina fata an fahimta sai kuma suna Allah almu'min wanda ya zamanto kuma ce suna kalima ta almu'min wanda ta zo cikin alqur'ani mai girma amma da kasra kuma babu alif walla to shi kuma wannan ya zo wurare ne guda uku a cikin alqur'ani mai girma ina fatan an fahimce ni wuri na farko a cikin suratu yusuf inda yan uwa annabi yusuf suka ce ma babansu wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin kaga bi mu'minin lana bi mu'minin lana duk dake akwai al-idgham bi ghairi gunna ba a ce mu'minin lana sai a ce bi mu'minin lana an gane ko wuri na biyu wanda yake ya zo da kasra a cikin suratul wato al-ahzab kenan wajen fadar Allah subhanahu wataala wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ko an takuna lahum al-khiyaratu min amrihim wato imamu Asim da imamu Hamza da imamu al-Kisai da imamu Khalaf da Hisham wanda ɗaya daga cikin wanda suka yi riwaya ga Ibn Amir ya karanta ko sun karanta an takuna lahum al-khiyaratu min amrihim su waɗanda da ambata sun karanta da ya'un an ya kuna lahumul khiyaratu min amrihim an gane ko sai wuri na uku wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan to li mu'minin kin nan cikin suratul nisa shine na uku kan mu manta ina fata an fahimce amma idan muka zo sunan Allah subhanahu wataala al-mu'min wanda ya kasance wato ya zo da alif wallam mu'arraf kenan to guda ne al-mu'min na fata an fahimci ni guda ne tal shi ne wanda ya zo a cikin ƙarshen suratu wato al-hashr wallahu alladhi la ilaha illa huwa عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر تنا المؤمن أنا نفهم الله سبحانه وتعالى سننكم أكو قراءة بدون ديك شاذة المؤمن to kaga ismul maf'ul na sai sun kace za a kaddara bihi al mu'minu bihi wanda ake imani da shi ina fata an fahimta to ma'anarsa sun kace annahu yusaddiqu nafsahu Allah ya gaskata kansa bi tauhidihi don duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne kuma duk abin da Allah ya ƙaryata ƙarya ne to Allah ya gaskata kansa tauhidinsa cewa ba makadaici ne wasu fatihi makadaici ne a cikin zatinsa da siffofinsa da sunayensa da ayyukansa kama qala azza min qa'il kamar da Allah ya faɗa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist to sannan kuma almu'min mai gaskatawa Allah ya tasdiqullahi rusulahu wa anbiya'ahu wa atba'ahum Allah ya gaskatar da annabawa da manzanni da kuma waɗanda suka bi su a nan duniya ya yi musu alƙawalin in sun yi aiki za su ci nasara a duniya da lahira kuma lahira zai ba su wannan abin sannan Allah ya gaskatar da muminai a lahira zai ba su wato aljanna ba zai yi musu ƙarya ba an gane ko sannan kuma Allah shine yake kare yake ba bayan shi kariya daga halaka ko ba haka ba in ba da Allah subhanahu wataala ba da kuma kowa ya halaka sannan almu'min shine wanda yake ba da wato aminci domin tauhidi aminci ne allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wanda sun kai imani ba su hada imanin su ba ba su cakuda shi ba da shirka to su ne a da cikakken aminci sheikh nasiruddin sa'di a cikin tafsirin sa yace to in kana da imani kuma daidai gurgurun aikin ka nagari daidai imanin ka daidai da kake samu aminci daidai da kake saba ma Allah ko da kana mumini daidai da amincin ka yake wato raguwa ina fatan an fahimce ni to wannan shi ne abin da ya shafi sunan Allah na almu'min a cikin wato alkur'ani mai girma da kuma yaren larabci na Allah ya saka da alheri amin amin kenan ita suratul hashar tana da miza akan sauran surori wani lokaci suka wani suna da yake ta rufe da sunayen Allah eh shine ita sunan ki wani lokaci shi kadai ne a cikin alkur'ani haka to masha Allah Allah ya saka da alheri na'am sannan kuma akwai wata miza da abinda ta bude da shi ta liƙe da shi ta bude da sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al azizul hakim ko ba haka ba kuma tarliqi yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim akwai akwai marasid al matali' na imam suyuti kan wannan yayi gabatar da wannan littafi dalibin ilimi zai duba ya gani kowace sura sai ka iskata da wata munasaba ta bude da kaza ta liƙe da kaza ta bude da imani suratul baqara alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata kuma ta bude da zatin alqur'ani zalikal kitabu la rayba fihi kuma ta kare da shi dan ya ce amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbi ashabihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi suratu ali imran ta bude da zancen ahlul kitabi wa anzala taurata wal injil ko ba ka ba ta kare da su wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim wanda littafi yana da kyau kwarai da gaske marasidul matali' ina fata an fahimce ni dalibin ilimi sai ya neme shi to masha Allah Allah ya saka da alheri amin amin kuma malamai suke cewa eh, surori kamar eh, wato suratul eh, hadid ta fara da sabbaha suratul hashri ta fara da sabbaha ina fata an fahimci ni suratul saff ta fara da sab- sabbaha dukkan su da cikin wato eh, juz'i kenan na uku na alqur'ani mai girma daga ƙasa in ka fara Eh, to sai suke cewa eh, ko juz'i na 27 in ka dauko daga sama Da sama.
suke cewa da fi'ili madi suka fara
kuwa ce sabbaha sabbaha Mm, haka nan amma ita ko suratul eh, jumu'a sai ta fara da fi'li mudari yusabbihu lillahi ita ma suratul taghaban yusabbihu lillahi kwarai ko ba haka ba fi'li mudari sai to meye hikimar sai suka ce to da an ka ce sabbaha dan a nuna maka akwai wanda sun kai ma Allah tasbihi ko kai ko baka yi ba yusabbihu dan akwai wanda suna ranga ma Allah tasbihi ko kai ko baka yi ba kuma fi'li mudari yana nuna yanzu da gaba ko baka yi ba kuma zuwa gaba akwai wanda za su yi
kenan ko kai tawaye dai Gare ka ta ko- ƙare.
ko kai ta- gar- in kai amfanin kanka wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum alam tara anna allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه kenan ko Allah ya saka da alheri آمين آمين malam sai suna na gaba wanda aljamilu نعم shi ma ta'asilan wa tatbiqan to sunana aljamil wato yana asalin shi daga larabci in muka diba eh, yana da eh, ma'anoni daban-daban Eh, sun ka ce ana cewa jamala yajmulu sai a ce jamlan an gane ko jamala yajmulu kenan fa'ala yaf'ulu shine wato sun ka ce jama'ahu an tafarruqin abinda an rarrabe sai ka hada shi sai a ce jamalahu ya hada shi daga nan an ka samo jumla saboda tana hada kalmomi daban-daban ta
sannan kuma ana cewa jamala shahma ya jumuluhu ai azabahu ya narkar da abu ina fata an fahimce ni na Eh, sannan kuma kamar da ya zo ana cewa jamala- jamula ya jumulu to nan kuma shi abin ya yi kyau da kansa to nan eh, eh, hasuna khuluquhu dabi'o'insu sun yi kyau abubuwan shi kuma sun yi kyau Ta.
fa huwa jamil sai a ce mai jamil na ina fata an fahimce ni to amma duk da yake a larabci wani lokaci in an ka ce ajmala ya hada abu ya tattara shi in an ka ce jammala ya tattara shi kuma in an ka ce jamala ya tattara shi kuma in an ka ce jamala wani lokaci ana nufin ya jumulu ya narkar da abu in an ka ce jammala kuma ya narkar da shi kuma in an ka ce ajmala ya narkar da shi ko kuma jamma- jama- eh, ajmala ya kyautata abu daga jamil ne kuma jammala ya kyautata da abu sai dai a- jammala ya fi ajmala karfin ma'ana wajen kyautatawa kenan to wannan kenan shi yasa yazo cikin hadisi da an ka haramta ma yahudawa kitse eh, sun ka- wani hadisi yace eh, jamaluha eh, kuma ko jammaluha ko wato ajmaluha ko jamaluhu eh, kenan sun narkar da shi to kaga wannan fi'ilin sai kai hakari ba ana cin sun kyautata shi ba nan sun narkar da shi wanda dubara ce Allah ya haramta kitsen sai suka narkar da shi suka amshi kuɗin shi to kaga har yanzu dai sun ci eh, kitsen abin da yake haramun na sun kai ma dubara kamar yadda yanzu ake ta irin waɗannan dubaru abin da Allah ya haramta sai a bi wata hanya sai a halatta shi yanzu shi ya ko yawa malam.
tawilin ayoyi a maida su kan wata hanya ko kuma abin da Allah ya haramta a bi wata hanya don a halitta shi wannan alhiyal in mutum yi su Allah zai kama shi Kwarai, kwarai.
haka waɗanda Allah ya hana musu kamun kifi in ka diba sai suka yi tarko ranar asabar eh, eh, ranar juma'a eh, ko ba haka ba Eh, eh, amma ranar asabar sai su kama musu kifi ranar lahadi sai su je su kama Su kama.
sun yi ma Allah wayo kenan ba su yi kamu ba amma sun yi abin nan sai Allah subhanahu wataala ya azabtar da su to duk wanda ya dauki wannan ɗabi'a Allah zai yi mishi azaba akwai dai bayanai da dama babu lokacin da za mu gabatar da su game da wannan mas'ala din to amma idan muka duba shi wannan suna na aljamilu malamai suke cewa bai taba zuwa cikin alqur'ani mai girma ba kwata kwata sam sunan Allah aljamilu babu shi cikin Qur'ani amma ya zo a cikin hadisi akwai hadisi na Abdullahi bin Mas'ud wanda yana cikin sahihi Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin ba wanda zai shiga aljanna a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon zarra kidan komi karamcin min kibrin na girman kai ina fata an fahimce ni waɗansu ka ce bai shiga aljanna to nan wanga hadisi irin mu'tazila da khawarij sai su ce to ka gani aikata kaba'ira zai hana zai hana mutum shiga aljanna ahli sunna suna cewa a'a kaba'ira ba ta hana shiga aljanna in lada- ladakka abu- abayenka na gari sun rinjaye munana sai ka shiga aljanna ko kuma in ma Allah ya azabtar da kai eh, munana ayyukanka sun rinjaye in dai kana da imani to zai fitar da kai na kwarai ku sai ce to nan la yadkhulul jannata ana nufin ba zai shiga aljanna ba sai Allah ya bai shiga aljanna tare da waɗanda suke as-sabiquna ko kuma la yadkhul jannata ba zai shiga aljanna ba sai an sa shi cikin wuta an babbaka shi an cire wannan tsatsar ta girman kai ina fata ana fahimta ta akwai maganganun da malamai suka yi mai so ya koma karkashin wannan hadisi ya ga shuruh da malamai suka yi sharhi na Imam Nawawi ga Sahih Muslim misali kenan ne baya dan ba shi kadai ne sharhi ba da kuma ta'liqi na Sheikh Ibn Uthaymeen karkashin wannan wannan littafin to da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda duk adda gurgurun kwayar zarra na girman ka ba zai shiga aljanna ba Allah kai mu tsari qala rajulun sai wani mutum yace innar rajula za a samu mutum lalle mutum yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan sutura shi ta zamanto mai kyau ba sabuwa ba mai kyau kenan tana yiwa sabuwa ko ko tsohuwa wadda aka wanke aka gyara ta wa na'luhu hasana kuma da sun takalmi su zamanto masu kyau to wannan girman kai ne qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce inna Allah jamilun Allah mai kyau ne mai kyau ne kaga nan ya tabbata suna Allah aljamil yuhibbul jamal Allah yana son kuma abu mai kyau abu mai kyau wanda shari'a ta yarda da shi mai kyau ne ba wai abin da hankali ya ce mai kyau bane don in hankali ya ce mai kyau ne in shari'a ta yarda da shi mai kyau ne in kuma ya ce mai kyau ne shari'a ba ta yarda da shi ba bai da kyau sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fassara abin da ake nufi da girman kai al-kibru batarul haqqi abinda ake kira alkibru girman kai batarul haqqi shine wato kin karbar gaskiya ga ta ta bayyana gare ka wato fi'ili na wanda yake min babi fariha batira yabtaru fariha yafrahu fa'ila yaf'alu an gane ko sannan kuma a cikin yaren larabci ana amfani da shi batira an-ni'ma istakhaffaha ya ya dauke ta ba komi ba shi yasa Allah ce wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha kaga nan mun halakar da da yawa mun halakar da alqaryu waɗanda sun yi wasa da ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya basu wanda ayoyi da dama sun yi bayanin irin waɗannan dukkan kafirai sun yi wasa da ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya basu akwai ayoyi masu yawa karkashin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to kin karbar gaskiya kare na mutane wa ghamtun nas an gane ko da kuma wato raina mutane shi wannan ghamtur ya samu asali daga abin nan babi na taraba an gane ko wato taraba kenan ya dubu sai a ce ghamata yaghmitu shine wato yaghmitu wato ya rena abu to shine wato raina mutane kenan to shine girman kai ba ka karɓar gaskiya in an gaya maka sannan kuma ka na kowa kai kowa ba kowa bane in ba kai ba saboda wata ni'ima da kake ganin Allah ya baka ko ni'ima ta mulki ko ni'ima ta kuɗi ko kuma Allah ya baka ilimi na addini ko Allah ya baka ilimi na duniya yadda turawa suke gani da su da yan boko sun fi karfin su karɓi gaskiya saboda su sun waye suna da makamman nukiliya da wane ne da wane ne ko su ne adda matsayi a nan ko kuma mutum shi na ganin shi dan dangi ne ko shi na da yan uwa ko kuma mace tana ganin tana da kyau ita tafi karfin ta bi abinda Allah ya ce babu wanda za ta yi ma biyayya sai dai in ta yi aure nan ta a sake ta in ta yi aure nan a sake ta karshe sai zamanto rayuwarta babu cikakkar albarka duk da yake aure ne ta yi amma za ka iske ayanta gaba ɗaya kowane wanga na wanga gida wannan na wannan gida almuhimu dai da abubuwan da ke sa adam girman kai ko karfin jiki kamar yadda adawa sun kai girman kai fa amma adu fastakbaru fil ardi bighairi alhaqi wa qalu man ashaddu minna quwwa suka yi ma Allah girman kai Allah ya ce awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa da dai dalilan da suke sa dan adam yayi girman kai Allah kai mun tsari da girman kai dan saboda ba karamin ciwo bane ciwo ne na shaydan aba wastakbara wa kana minal kafirin sifa ce ta yahudawa wanda suna daga cikin mafi sharrin halitta a doron kasa waɗanda ba su yi imani daga cikin su ba Allah ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum sannan kuma mai girman kai Allah yana sa ba zai gane ayoyin shi ba sai azaba ta zo ya halaka sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq ko ba haka ba sannan kuma wato mai girman kai kamar yadda malamai suke faɗa wato baya karɓar gaskiya sai lokacin da halaka ta zo musu kamar yadda fir'auna yayi wastakbara huwa wajnuduhu fil ardi bighairi alhaq wa dhannu annahum ilaina la yurja'un almuhimu da girman kai yana hana mu dan adam alkhairi kuma ba a samun kowane irin alkhairi in ana da girman kai shi yasa sai ka aji girman kai zaka iya koyon kowane irin ilimi da kowane irin aiki in dai ana son a iya in kuma ba aji girman kai ba to ba za a samu ilimi ba kamar yadda malamai sun ce yadda imamul bukhari yayi riwaya ina ganin daga mujahid mimani la ya ta'allamani mimun guda biyu ba sa samun ilimi har Allah shi na da kasa to da mimun da mimun sai a ce mimani in kuma an ce mimatun kenan in sun zama to uku zuwa sama in kuma an ce mimun guda to mimani la ya ta'allamani to su waye mustahyin mai jin kumya ita ce mimun ta farko baka sani ba kana jin kumya kai tambaya a ce kai kadai ba gane ba malamai suka ce to wannan tabi'a kaso 80 ko 90 cikin 100 wajen mata ake samun ta wa mustakbir da mai girman kai ita ce mimun ta biyu shi ko kaso 90 cikin 100 wajen maza ake samun shi shi yasa zaka ga mafi yawancin waɗanda adda girman kai da ganin sun isa su ne waɗanda ba sa samun ilimi yanzu kaga zaka samu misali 'ya'yan masu kuɗi da 'ya'yan masu mulki da 'ya'yan manya-manyan malamai ko ba haka ba ba sa iya yin karatu saboda su suna ganin sun fi malamin su malam ya zo ƙasa ko ya zo saman keke su ko sun zo saman mota wadda take mai tsada an zo cikin makaranta sun fi kowa sutura mai kyau sai wannan ya hasa ba za su yi kankan da kai ba ko ko lokacin da ake biyan kuɗin makaranta suna ganin suke sai sun ƙara ma sun taimaka ma mallan kiman mallan ba komi bane akwai wani babban malami a ƙasar Najeriya a Kano ana kiransa Sheikh Aminu Daurawa yake cewa da wan malam da baban malam da matan malam galibin su ba sa yin karatu jahilai suke mutuwa saboda baban malam kuma haifin mallan yana ganin ni ne haife shi ya za a yi ɗauki karatu wajen shi wan malam yana ganin kuma wan sani ba kanin sa bane kenan ba zai zo wajen kanin shi bai ɗauki karatu matan malam kuma tana ganin shi ba komi ba ita mutane da suke girma mashi maganin takai banza ne ba san ciwon kansura ba kaga babu zancen karatu gare ta Allah kai mu tsari Allah ya kyauta amin amin Allah ya saka da alheri amin amin amin amin malam sai mu je fasali na gaba na'am eh karshe kuma mai girman kai kullum Allah yana sakan ka mishi da sabani abin da yake so girma yake nema sai Allah ya kaskantar da shi shaidan ya nemi girma da yace Allah khairun minhu Allah ce qala khruj minha madhuman madhura shi yasa masu girman kai Allah sai ya kaskanta su nan duniya in ba a tuba kuma lahira kuma ya kaskanta su ya kai su wutar jahannama Allah kai mu nasari amin amin fa bi'sa maswal maswal mutakabbirin
dama mai girman kai hakan nan yadda kasan suka ce kamar mutum mai girman kai na'am da'iman shi na ganin kowa kaskantacce su ko mutane suna ganin shi kaskantacce na'am kawai mutum ne zai haye saman duci mala kaga in kana saman duci me ka ganin mutane kanana sai kana ganin su ma in kana sun tada kai sun nemi sun kalle ka su ma karami suke ganin ka karami to kaga kenan kenan girman kai abu ne wanda bai da amfani Allah kai mu kuma sani Allah madaukin sarki shi ya siffanta kanshi da wannan na'am sifa almutakabbir ce ta ta kamala ga Allah Yawwa.
kuma sifa ce wato ta tawaya ga bayi Ga- ga wanda za mu bayi.
zo cikin sunan almutakabbir insha Allah za mu dan Bi'iznillahi ƙara ta'ala.
bayani kan To, karkashin insha wannan Allah.
wallahu ta'ala a'lam amin malam sai asma'ul lati tusmiru alhaya'u minhu wa shukru lahu to daga cikin su akwai alkafi na'am kenan al'asma sunaye allati tusmiru al-haya minhu wanda suke gadar da kunya kunya ga ubangiji kaji kunya Allah ya an ce kaji kunya Allah ba shine ba baka iya ɗebe suturarka don ba inda zaka taya ka boye ma Allah A, ina, wa ko ba mutum- haka nan bane amma ana nufin kada kai abin da Allah ya haramta maka Mhm.
shine kunya ta Allah wa shukru lahu wa tusmiru al-haya minhu wa shukra lahu da kuma gode ma Allah subhanahu wa ta'ala to dukkan sunayen Allah suna nuna a- a gode ma Allah kuma a ji kunya Allah amma kamar waɗannan sun fi fitowa da wannan ma'ana a fili Baro, shine baro.
abin da ake nufi kwarai ko saboda daga wani kuma ya ce kuma kaji inda an kai to kuma
ka san ɗalibai shi a sosai a hankali eh zai ce to to wani suna na abba ya gadan mu mutum jin kuma ubangiji Gaskiya.
Da kuma gode mashi yawwa wannan ka- karkasawa ce ta ilimi yawwa eh Allah ka muna Amin.
Allah ka taimake mu amin amin eh suna na alkafi alkafi Mm.
an gane ko Eh, duk da yake akwai wani littafi na yan shi'a wanda yake alkafi Alkafi.
mai hatsari ko ba haka ba yana da wuri guda biyu akwai usulul kafi wanda ya shafi aqida ta yan shi'a akwai kuma wanda ya shafi fiqh wanda littafi ne boyayye ne ba sa barin ana ganin shi saboda aqidar ta yi muni kwarai da gaske cikin wannan littafin zaka iske hadisan da suke nuna ahlul bait sun san gaibi irin yadda Allah ya san gaibi Ca.
suna nuna cewa babu wani abu wanda Allah ya sani wanda ahlul bait ba su san shi ba to kaga in an ka ce ahlul bait duk abin da Allah ya sani sun san shi kaga su ba sun san Allah A kwarai.
wannan banna tana nan shi yasa littafin boye yake ba a ma barin manya manyan littattafan shi'a ana ganin su dama don littattafai don aqidu waɗanda ba su da kyau manya manyan littattafan su boye su ake yi amma zaka ga littattafai na sunna na eh, na tafsiri na sunna da hadisai sahih al-bukhari sai musu da sauran littattafai na aqida ga sunan da na fiqh barjat kasan kuma ana karantar da su ko ina eh kirin ka ba duniya duk Mm, amma eh, waɗansu littattafan ba su ba su karantuwa sai a boye su kenan kaga shi ka nuna babu gaskiya ciki kwarai da gaske in ban manta ba akwai wani littafi eh, wanda fasulul khitab ina ganin fi eh, bayani ko tahrifi kalami rabbil arbab na imamu eh, tabrasi ne in ban manta ba eh, yake cewa ya kawo riwaya ta kai 2200 da wani abu wanda suke nuna alkur'ani bai cika ba babban malamin shi'a na tafsiri na wannan zamanin wato eh, wanda eh, tafsirin almizan na taba-taba'i yake cewa waɗannan riwayoyin duka galibi ba su inganta ba ko kuma ba su ma inganta ba to kaga wannan yayi amfani ne da wani mazhaba da ko wani manhaji da ake cewa taqiyya Eh, ya nuna cewa ba su inganta ba amma ba gaskiya bane sun yi imani da cewa su manyan waɗanda sun kasa abin da yake faruwa su sun yi imani da su suna nuna alkur'ani an ɓoye shi ga ayoyi nan kuma barjat waɗanda suke nuna cewa alkur'anin Allah ya tsare shi kuma har yanzu a Iran in ji ustaz Dr. Ahmad eh, Al-Ghamidi babban malam professor na aqida da ke jami'atu Ummul Qura wanda ya rasu Allah ya ji kan musulmi akwai littattafansa da dama cikin aqida musamman kan shi an ci suna da amfani yake cewa har yanzu duk abin da in shi suke cewa Qur'ani bai cika bai ce a ƙasar Iran bai taɓa jin an yi sallah ba da wani Qur'ani wanda ba wanda a hannun mu ba kuma kaga wannan yana nuna akwai soki burusu kuma akwai wani littafi as'ilatun qadat shabab shi'a ila al-haq wanda tambaya ne kusan 300 da wani abu in ban manta ba kan shi an ci wanda babu dan shi'a da yake da amsa kansu wanda ya kamata a ce dalibin ilimi ya nemi wannan littafi sunan littafin as'ilatun qadat shabab shi'a ila al-haq littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske Gaskiya.
tambayoyi na kowa akai ma ko ko shugaban yan shi'a na duniya akai ma tambaya bai da amsa kansu ina fata an fahimci littafai da littafan wanga sa'ad al-ghamidi eh, ahmad al- al-ghamidi na kasar saudiya su ba suna taimaka kwarai da gaske daga cikin tambayoyin da aka yi yan shi'a suna cewa sayyidina umar kafiri ne ba shi ba duk sahabbai tunda sun ce wata riwaya mutum ina ganin bakwai ne abu su kafirta ba cikin sahabbai wasu wata riwaya ta ce mutum ina ganin shidda wata ce mutum biyar to sai a tambaye su ali radiyallahu an ya ba da yarsa aure an gane ko ga sayyidina umar Kwarai.
kuma littafan a sunna sun tabbatar da wannan littafan shi'a sun tabbatar da wannan to nan muna da abu guda biyu ko dai ya zamanto aliyu tare da cewa zarumina ya yarda ya ɗauki yarsa ya bada ga kafiri kaga ya saba ma Allah kwarai kuma su sun ce ma'asumi na ko kuma su yarda da cewa sayyidina Umar musulmi na
cikin biyu sun zaba kuma duk har littafan shi'a sun tabbatar da cewa ya aure ta tambaya ta biyu an gane ko suke cewa wato kamar alkur'ani bai cika ba sai a tambaye su bayan ayoyi tunda su ayoyin tawilin su ake yi sai a ce musu to lokacin da sayyidina abubakar radiyallahu anhu yana khalifa aliyu ba shine shugaba ba umar shina khalifa aliyu ba shine shugaba ba usman aliyu ba shine shugaba ba to lokacin da aliyu zan shina khalifa na hudu na musulmi yana jagoranci to ya wa shike jin tsoro da ya boye wannan qur'anin bai bayyana shi ba sai da baya ka gani tambaya ta uku Hassan da Husaini sun yi sabani Hassan ya ce a bar mu Muawiya jagoranci Husaini ya ce bai yarda ba to an ce dukkan su ma'asumai ne to cikin su wani nayi kuskure wani nayi dide sannan Husaini Hassan ya bar mu Muawiya shugabancin musulmi kwarai to tunda ya bar mishi to in ha Allah ne tunda su a wajen su al-imama mansibun ilahi kamar matsayi na Allah ne ke dora mutum to ya za a yi Hassan ya san Allah ya bashi wannan matsayin ya bar ma wani shi bar to kenan kaka kenan yayi kuskure ya zan ba ma'asumi ba Kwarai.
in ko sun ce ma'asumi ne to kenan ko ma'asumi bai aikata kuskure Kwarai.
to cikin su kuma wane kai abubuwan malam in ka ga littafin yana da kyau kwarai da gaske ɗaliban ilimi su yi bincike kan shi da shi da wani Gaskiya.
littafi kuma da mawsu'atul eh, firaq wal adyan al mu'asira wanda yana taimakawa kan fahimta aqidu na da da na yanzu Allah ya mana jagoranci amin amin na'am kenan wannan su- littafi abin ga kenan ba ba ana magana akan wannan littafi ba kenan saboda suna su san- mutane su sani Eh.
ɗalibai masu saurari muna magana ne da suna Allah kan sunan Allah alkafi sai Yawwa, wannan shina.
sunan littafin sai ya hwado Yawwa, sai ya sai mun ka hwado ƙara da saboda- wata fa'ida Yawwa, Eh, kaga- saboda muna son mu rinka kawo fa'idodi Shine.
eh, duk lokacin da suka bijiro ko ba haka ba Mm, saboda wanga kamar barnamiji na wayar da kan ɗaliban ilimi kwarai da gaske Kwarai.
ai kan aqidu ma ya kamata in Kwarai.
Allah ba mu iko ba mu sani ba in akwai rayuwa insha Allah ta'ala kan aqidu muna iya mu tattauna kan aqidu na da da na yanzu lokacin da Gaskiya.
Allah ya ba mu iko da dama Sosai.
mu bayyana abubuwan da wato suke kumshe da su kamar yadda an kaɗan yi ishara cikin wasu mahadarori da sun ka gabata na shekara biyu ne ko ko uku wanda suka gabata ne ganin an ɗan yi ishara a Na'am.
takaice a kansu akan waɗannan littattafai kwarai da gaske na'am to suna Allah alkafi malamai suke cewa idan aka diba wannan sunan eh, wato eh, wuri guda ne ya zo a cikin alkur'ani sannan bai taba zuwa da alif wallam ba Sam.
babu alkafi cikin alkur'ani da alif wallamu tun farkonsa har ƙarshensa asalinsa a cikin yaren larabci kafa ya fi kifayatan ya isa ina fata an fahimce ni shine asalinsa amma suke cewa duk cikin alkur'ani wuri guda ne wato yazo shine wajen fatar Allah subhanahu wataala alaysa alaysa Allahu bikafin abda a cikin suratul zumar aya ta 36 duk da yake wato imamu Hamza da imamu al-Kisa'i da imamu Khalaf da imamu Abu Ja'far su sun karanta alaysa Allahu bikafin ibada shin Allah ba shine mai isar ma abdahu ba bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma abdahu sai ya zama matsayin jam'i domin abdu suna ne an yi idafa shi zuwa ga domiri domiri ma'arifa ne sai ya koma jam'i sai zama to Allah ba shine mai isan ma bayan shi ba da annabawa da muminai kenan sai zama to da wagga kira'a da wannan ta wannan fuska in an ce ma'anar shi jam'i ne kenan alayhi sallahu bikafin ibadahu kamar da kira'a ta Hamza da Kisa'i da Khalaf da Abu Ja'far suka ce duka kamar ma'ana ɗaya ne Allah shine mai isan ma bayan sa akwai maganganu guda biyu in an ce na abdahu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ake nufi to ai al'umma su za ta shigo cikin wannan tsaron nashi ala ayyata hal dai maganganu ne na malamai na kawo su saboda ɗalibin ilimi ya hankalta Kwarai.
to amma wannan fi'ilin eh, kafahu yakfihi ya ishe shi amma wani lokaci ana ƙara mishi ba'un in mun ce ƙarawa mun ka ce za'ida ce amma ta fuskar ma'ana ba wai ana nufin a rubuce ba babu ta alqur'ani wasu na kiranta sila wasu na kiranta za'ida amma fi- eh, litakidil ma'ana ziyada fi takidil ma'ana ba wai ana nufin ba babu shi a cikin alqur'ani za ka ga ya zo ni a cikin alkur'ani wa kafa billahi shahida wa kafa billahi hasiba Allah ya isa yi abin ga malaman da ke kula da har da alkur'ani suke cewa wannan suna akwai inda yake da shub- eh, ishtibahi kamar rikitarwa a wajen karatu qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum ko ba haka ba sannan kuma akwai qul kafa billahi baini wa bainakum shahida to kaga cikin suratul ra'ad sai an ka gabatar da shahidan wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab ko ba haka ba eh, sai an ka gabatar da shahidan ina fata an fahimci kafirai suna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ba manzo bane kuma ka an ka ga dukkan annabawa wasu ba su yarda da su ba to ina ga kai malami don kana wa'azi wani ya ce ba kai karatu ba ko kai ba malami bane inda ba a yarda da annabtan annabawa ba kai kake jiran wani sai ya yarda mallamtarka to amma a cikin suratul isra'i da suratul ankabut sai ya gabatar da baini wa bainakum qul kafa billahi baini wa bainakum shahida ya'lamu ma fis samawati wal ard wal ladina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika humul khasirun sannan kuma cikin suratul isra'i ma ya ce qul kafa billahi eh, qul kafa billahi baini wa bainakum shahida kenan sai ya zamanto eh, innahu kana bi ibadihi khabiran basira a cikin suratu al-isra da haka mai hadda alqur'ani sai ya hattara cikin eh, ra'ad an gabatar da shahidan cikin isra da kuma eh, wato an kabut an gabatar da baini wa bainakum shahida wallahu ta'ala alam to wannan suna na al-kafi wannan yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala wato kifayatuhu subhanahu eh, jami'a ibadihi Allah ya tsare dukkan bayan shi ko ya ishe su fi rizqihim a cikin arzikin su shi yake ba kowa wa tadbiri umurihim da tafiyar da al'amuran su wa islahi shu'unihim da gyara wato shu- eh, eh, sha'anonin su sannan kuma eh, kifaya wagga amma ce akwai kifaya khassa kifayatuhu awliya'ahu almu'minin isar shi ga bayan shi muminai bi ri'ayatihim yana kula da su wa tawfiqihim yana datar da su wa nasrihim yana taimakon su wal lutf bihim kuma yana tausaya musu wanda kuma wannan sai ta zamanto khassa ce to wannan shi ne abinda zamu iya cewa kan wannan suna na Allah subhanahu wa ta'ala wato al-kafi kenan na'am Allah ya saka da alheri amin ala sai suna na alhayyu Mm.
kuma ta'asilan wa tatbiqan to idan muka zo wannan suna na alhayu hayiyu yana nuna mai kumya an gane ko sai a ce hayya yahya haya'an sabanin wanda aka cewa hayya ya rayu to shi hayya ya rayu da hayya ya rayu amma in an ka ce hayya to wani lokacin yana ɗaukar rayuwa shi hayya ko da yaushe rayuwa yake nufi shi ko hayya a yi ma ya'un kasra a ce hayya misali don mutane su jiya da kyau wani lokacin yana nufin rayuwa wani lokacin kuma yana nufin jin kunya Mhm.
shi yasa ake cewa hayya minar rajuli yahya minar rajuli ai ihtashama ya ji kunyarsa ina fata an fahimce ni sai mu yi hattara kuma akwai sunan yahya fi'ili mudari'i akwai yahya kuma sunan annabi yahya wanda sunan shi ba a taba samu wani da shi ba kafin shi eh, ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya to idan muka zo wannan suna sai malamai suke cewa bai taba zuwa a cikin alqur'ani ba kwata-kwata alhayiyu mai jin kumya babu shi sai dai ya zo a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi ingantacce wanda eh, hadisi ne wanda imamu abu dawud ya fitar da shi da imamun nasa'i da kuma wato imamu tirmidhi ko ba haka ba da imamu ibnu maja an gane ko duka sun eh, fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna rabbakum ta'ala ubangijinku wanda yake eh, albarkatunsa sun yawaita kuma ya ɗaukaka to hayiyun mai jin kunya ne karimun mai mutuntawa ne yastahyi min abdihi yana jin kumya bawansa idza rafa'a yadahu idan ya ɗaukaka hannunsa an yaruddahuma sifra ya maido su wofintattu babu komi daga nan ka samu sifir zero kenan ko a ce banza ko ba haka ba kana ga cewa wannan banza ne ko ba haka ba wajen imamu tirmidhi wato an yaruddahuma kha'ibataini ya dawo da waɗannan hannuwaye kaskantattu ma'ana sun tabi sai zaman to yadda da larabci nan sai a gane mace ce bai ce kha'ibaini ba don ka gane cikin larabci yaren larabci an ce alyadu muannas ne akwai bincike kwarai da gaske mai so ya koma cikin al'adha na insani cikin mu'jam na mu'jamul lugha موجم الوسيط na majmal lugha al-qahira da kuma sauran littattafan lugha da suke kula da wace gaba ce ake kira namiji wace gaba ce ake kira mace ko da tana da ta'un ko ko ba ta da ta'un ina fata an fahimci ni an gane ko sannan a wajen imamu tirmidhi riwaya ta zo inna allaha hayyun karimun bai ce inna rabbakum tabaraka wa ta'ala ba dan saboda sanin lafuzan hadisi ka san wani in yaji an faɗi lafazin da bai sani ba sai ya zabure to mai ce ba haka nan na ba a'a abin yana buƙatar ka tsaya kai bincike don saboda baka kewaye sani da hadisi ba yanzu kaga Sheikh Nasiruddin Albani in ya kawo riwayu idan sun inganta zaka iske ya ce az-ziyadar ula ta wani ta ziyadar thaniya ta wani ce ziyadar thalitha ta wani ce wannan kuma sai shi kowa fiqh hadith wanga lafazin da anka kawo tun da ya inganta to wace karin ma'ana zamu samu karkashin wannan lafazin kaga yana daga cikin abin da ɗaliban ilimi ba sa hankalta ba ko ayoyin alqur'ani wannan ta zo wannan ta ƙara kaza wannan ta ƙara kaza kaga wannan kuma sai ka ƙara samun sabin ma'anoni in kuma akwai kamar fuska kamar sun ci karo da juna sai karo da ba cin karo da juna ne suka yi ba ko ba haka ba to wannan ya nuna Allah yana jin kunya kuma baya maido bawa ya tabi to dan sai a ce idan mumini ne ya roki Allah ko Allah ya bashi abin da yake so a gagoce ko ya tunkuɗe masa sharri kamar da zo cikin hadisi ko kuma ya jinkirta mishi sai lahira ya bashi shi yasa ba dole bane dan ka roki Allah yanzu ya baka abin da kake bukata mun fahimci wannan dan saboda wadansu ƴan uwa ba su ganewa sannan addu'a tana da sharuɗa kada ka roki abin da Allah bai yi alƙawarin zai yi shi ba ka ce Allah ka bani karhin in doki ducin cira sabar mu ci cira sun da muna kwanni ko eh akwai wani kawai da ake ce ma cirasa misali akwai duci sai ka ce Allah ya baka karhin ɗaukar ducin cirasa kaga wannan kawai shirme ne ya itida'i ne fi du'a wato ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin ana roƙon Allah ne tadarruan ana kankan da kai wa khufyatan kuma da boye misali in ta samu in kuma kai a bayyana ba don riya ba a cewa kai laifi amma dai yin boye shi yafi zama wato wajen ikhlasi kamar yadda qiyamul layli inna nashi'atal layli hi ashaddu wata'an wa aqwamu qila ikhlasi yafi yawa a cikin qiyamul layli shi yasa kaga tana da muhimmanci kwarai da gaske duk da yake sauran nafilolin su ma suna da muhimmanci kawai ne ce mun ce ba su da muhimmanci to amma kafiri in ya roki Allah in Allah ya ga dama a duniya yana karba mishi dan kafirai suna roƙon Allah su ba rashin roƙon Allah ma zai kai mutum ga wutar jahannama don saba ma Allah ne wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin kaga masu yin girman kai ga ibada ta nan sun kace an du'a'i domin nan ana zancen addu'a ne kenan addu'a'u huwa al-ibada kamar da cikin hadisi to amma ka roki Allah da sharuɗa ya zama to kuma ka nisanci haramun domin ya faɗa cikin hadisi thumma zakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama yaqulu ya rabb ya rabb amma wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidhalik manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fari bada labarin wai mutum yutilu safara ya yawaita balaguro kaga yin balaguro yana da cikin abin da ke sawa a karbi addu'an mutum to balle ma an ce mai tsawo ash'asa aghbara gashin kanshi ash'asa ya shiga cikin juna aghbara yayi kura alamun talauci ka san talaka suna ganin wani lokacin su da suka fi kusanci da Allah su ne ba sa cin haram amma wani lokacin ma talakan ya mai kuɗi cin haram ya muddu ya daihi ila sama kamar tunda suna ganin su talaka ne suna ganin ya kamata Allah ya karba musu ko yana ganin shi talaka ne ya muddu ya dai ila sama yana daga hannun shi zuwa ga sama kaga daga hannu zuwa sama yana daga cikin abin da ke sawar a karba ma mutum inda nasu yazo ana dagawa ka daga inda nasu yasi yazo ba a dagawa kada ka daga ko ba haka ba misalin azkar waɗanda ake yi bayan sallah ba a nuna ana daga hannu ba to kenan ka daga hannu anan bincike ne na malaman hadisi da usulul fiqh ko ba haka ba qadiyya inda take mutlaqa da muqayyada to ya rabbi ya rabb yana cewa ya rabbi ya rabb yana kiran Allah da sunaye suna wanda da kafirai da musulmi duk sun yarda Allah shine rabbu domin shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir ko ba haka ba shi yasa roƙon Allah galibi yazo cikin alqur'ani da rabbi da musulmi da kafirai kowa yana roƙon Allah da shi rabbana ghalabatna ghalabat alaina shuqwatuna ko shaqawatuna wa tiqra'a kaga kafirai ma da rabbi suke kira amma kuma muminai su ma da rabbi suke kira annabi yusuf ya ce rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith to kaga duka waɗanda abubuwa suna nuna a karba an samu wato shurut amma an samu almani ko almawani mat'amuhu haram abincin shi haram ne wa malbasuhu haram wa wa mashrabuhu haram abincin shi haram ne wa malbasuhu haram sutura shi haram ce wa ghudhi wa ghudhiya wa ghudhiya bil haram an ciyar da shi da haram kaga wannan yana daga cikin abin da ya kamata iyaye su yi hatara kada su ba da ƴaƴansu ga mutanen da aikin su haramun ne tunda ci da mutum da harami na sa Allah ba zai karbi addu'a ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi tambaya ta ban mamaki fa anna yustajabu lidhalik abin mamaki ya zai Allah ya karba ma wannan ashe al'ummar musulmi yawancin harami daga cikin abin da ke samu na ta roƙon Allah muna cewa Allah karba muna Allah bai karba muna saboda da mu da kafirai duk mun shiga cikin sakon Allah subhanahu wataala to su kafirai in su roƙi Allah in ya ga dama sai ya ɗauki amma in ya ga dama kuma ba zai ɗauki musu ba shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul an'am qul ara'aytakum in atakum azabullahi aw atatkum sa'a a ghayra allahi tad'una in kuntum sadiqin bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a wa tansawna ma tushriku kaga ku bani labari in atakum azabullahi idan azabar Allah ta zo muku ya ku kafirai aw atatkum sa'a ko ku kiyama ta zo muku a ghayra allahi tad'una shin wani Allah kuke roƙo in kuntum sadiqin in kuna da gaskiya cewa gumakan ku sun cancanta abota musu ko wani Allah ya cancanta abota mai sai Allah ce bal iyyahu tad'una Allah kaɗai kuke roko fa yakshifu ma tad'una ilayhi sai shi yayi abin da kuke roko shi yasa fa idza rakibu fil fukki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din kaga in sun shiga cikin teku ruwa kenan jirgin ya ruwa sai su roki Allah sai Allah kuma ya karba musu ya tsiratar da su amma fala ma najahum ila al-barri idza hum yushrikuna to in ya ga dama da sai ce insha'a in ya ga dama ya tsiratar da su in ya ga dama ya ki karba ya halakar da su watan sau da ma tushrikun bal iyahu tad'una fa yakshif ma tad'una ilayhi in sha'a to dan sai malamai sun kace nan in sha'a yana da alaka da abu guda ba bi ba dan ya faɗi abubuwa guda biyu in qul ara'aytukum in atakum azabullahi in azaba Allah ta zo aw atatkum sa'a ko ko kiyama ta zo a to ita kiyama Allah yana dauke ta a nan yana magana ne kan cewa azaba in ta zo musu ta duniya dauke musu amma azaban lahira wannan watan mat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in dan kakka zo ka ce a'a to ai ya ce insha Allah kenan kiyama ma sai Allah ya ga dama na a'a ita wannan ya tabbatar da ba zai dauke ta ba ka wani ka wani ka wani shalabe muna sifa kuma ta kunya za mu zo a wurare guda biyu mu karkare da ita saboda lokaci namu Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara ya ce inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha kaga Allah baya jin kuma ya buga misali sannan kuma a cikin suratul ahzab ya ce wala wallahu la yastahi min alhaq Allah baya jin kunya yayi bayanin gaskiya ba wai ana nufin Allah bai da kunya bane na abubuwan da bai dace ayi kunya bane Allah baya yin kunya a cikin su dan kaka ce wannan hadisi ya ci karo da wannan aya ka san wani sai ya kawo irin waɗannan matsalolin to akwai dai bayanai karkashin wannan aya ta inna Allah la yastahi an yadriba masalan bana samun ban sani ba ko lokacin ba zai bamu dama ba amma dai mai so ya koma cikin tafsiri na at-tahrir wa wat-tanwir na ibnu ashur wajen ilmul munasabat domin ya kula da ilmul munasabat kwarai da gaske munasaba tsakanin jerin ayoyi tunda ayoyin sun sabka wani lokaci ba a zamani guda ba to ya an kai jerin su sai ka iske ana magana kan wani abu sai a shiga wani abu to kafirai suna kokarin nuna cewa wanda ya zo da qur'ani nan bai iya tsara shi bane shi yasa ya zo da shi a harkitsi ko littattafan da suke yi don nuna maudu'ai na Qur'ani wani lokacin malamai suna cewa ai hattara saboda wata aya tana can tana can sun hada sun ce maudu'i amma su suna nufin kenan kamar tana yiwa wanda ya yi shi bai iya tsara shi bane to sai an kai ilmul munasabat duk da yake Qur'ani ya sauka ba a lokaci ɗaya ba amma akwai munasaba tsakanin aya da aya akwai munasaba tsakanin jumla da jumla zaka iske Ibn Ashur ya kula da wannan kwarai da gaske kuma akwai munasaba tsakanin sura da sura Imam Suyuti yayi tanasuqud durar fi tanasubi suwar to wannan ayar nake so in yi magana akan ta sai mu je gaba shine cewa wato ibnu ashur da ya zo karkashin wannan aya ta inna Allah la yastahi an yadhlim mathalan yace to idan ka dibi wannan aya sai kaga kamar jerin ta bai yi daidai ba da jerin ayoyin alqur'ani tunda ana magana ne kan aljanna kuma sai an ka shiga Allah baya jin kunyar ya buga misali da sabro ko abin da yake yafi sabro ko abin da yake saman sabro ko kuma abin da bai kai sabro ba domin kalma ta fauqahu sun kace abin da ke cikin jikinta ko ko fauqahu fil kibari ko ko fauqahu fis sigari ma'ana guda uku bincike na hay'atul ijaz al ilmi fil qur'ani was sunna a jami'atu rabitat al alim al islami arabitat al alim al islami sun tabbatar da wannan duka ma'anonin guda uku kuma yana daukar su ko abin da ke jikin sabro ko abin da ya fi shi girma ko abin da bai kai gare shi girma ba to anan sai a ce to ya an kai munasaba ta alkur'ani ayoyin qur'ani don ilimi na mai muhimmanci kwarai da gaske sheikh dr umar bazmul ya yi shi ta'silan ka'idodin shi da ake gane shi kuma da dalilan shi ka a ce bid'a ne sai dai akwai ijtihadi cikin shi inda an ka samu dacewa a karba inda ba a samu dacewa ba a ajiye shi sai yake cewa wato wannan aya ta inna allaha la yastahi daidai take daga wurin ta ana magana ne kan kafirai suna suka ga abubuwa guda biyu na farko suna suka alkur'ani ba daga wajen Allah yake ba to sai Allah ya kalubalance su a Makka su kawo irin alkur'ani sun ka kasa falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin a cikin suratul tur a cikin suratul isra ya kalubalance su kullu in ijtama'at al insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tu bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira kaga nan an kara ma da mutane da aljanna an ka dawo sannan kuma sai an kai kasa an ka ce to su kawo sura goma am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat sun ka kasa nan a cikin suratul hud sai an ka ce su kawo sura daya a cikin suratul wato Yunus am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlih wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin haka malamai suke cewa jerin su yake amma bamu sani ba ko jerin ayoyin haka ya sabka cewa sai da an ka kalubalance su da alqur'ani sannan aka ce sura goma sannan aka ce sura ɗaya amma dai a zahirin abinda hankali yake hankalta ma haka to da aka je Madina sai aka sake yanzu ba a cewa alqur'ani ko sura goma ko sura ɗaya a'a tunda sura ɗaya shine karamci sai aka sake dawowa da sura ɗaya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli ku zo da sura irin wadda alqur'ani ta alqur'ani duk da su malamai sun ce bi suratin nan sura nan ana nufin da sadun ne kamar ka san sinun da sadun suna wakiltar juna lasta alaihim bi musaitir sai abinda lugha ta bambanta shi sai suka ce to kenan nan sura irin ta manzon Allah misali irin shi ku kawo mutumin da bai yi karatu ba bai yi ilimi ba kuma ya kawo abin da ya gagari masu ilimi wasu malamai sun fassara shi da haka amma dai zance wanda an kafirin jashi ne bi suratin sura irin ta alqur'ani an gane ko to kuma malamai suke cewa sura guda mai aya uku tunda aksar sura ita ce suratul kautsar inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar wadansu malamai suka ce a'a ba wai dan su ya ce sura guda ba suna iya kawo kasa ga sura ko aya guda ba za su iya kawo ba don mi don da suna iya sai su kawo aya guda wasu malamai suka ce kai kalima guda irin ta Allah ba su iya kawowa don maganar Allah ba halitta bace maganar bawa halitta ce to in Allah ya kawo kalima guda abin da ilimin Allah ya kewaye sani da wannan kalimar bayi ba su iya kawo shi domin Allah ce al'ardu ƙasa abinda Allah sani game da ƙasa mu mi muka sani wa ma utitu min al-ilmi illa qalila mai so shi diba cikin littafin ash-shafa na qadi iyad ya kawo bayani akan wannan to al-muhimmu an kalubalance su su kawo lafuzza irin na alkur'ani sun kasa to sai an kai itiradi aka gitto da waɗansu abubuwa fa an ka ce musu fa'atu bi suratin min mithli wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin sai an ka ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara kaga sai an ka ci gaba da bayanin cewa in sun kasa to ga sakamakon su wannan wuta uiddatil kafirin an yi tattalanta ga kafirai to daga nan sai an ka kawo akwai abin da ake kira al-muqabala dama qur'ani in ya kawo abubuwa na ka kishiyoyin su in ya kawo misali kafirai ya kawo muminai in ya kawo aljanna ya kawo ta in ya kawo sama ya kawo ƙasa in ya kawo sanyi ya kawo zafi to sai ya yi wannan ka'idar yanzu tunda an ce uiddat lil kafirina sai aka kawo kishiya an kai istitrat aka kawo kafirai an kai almuqabala wa bashiril ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar kenan ga sakamakon kafirai ga sakamakon mu'minai to bayan an ce anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون تنزو أن قاري wannan sai aka sake kuma kan magana kan wancan kalubalanta saboda da suka ga yanzu sun kasa kawo lafuzin alqur'ani sai suka koma suna suka zuwa ga ma'anar alqur'ani sai su ce Allah ya buga misali da sabro Allah ya buga misali da gizo-gizo Allah ya buga misali da misali da kuje ha to wannan menene shi sai Allah ya ce a'a inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udhan fama fawqaha can sun kasa lafazi sun dawo suna su sukar ma'ana to kuma sai aka sake musu raddi kan cewa ma'ana alkur'ani daidai take babu kuskure a cikin ta to kaga wannan ilimi ne mai muhimmanci dalibin ilimi ya kokari ya san shi wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri idan muka diba ai malam wannan ilmul munasabat idan masu saurare suna biye da mu shekarar da ya wuce an yi magana akan wannan kwarai da gaske tasirin wata tabiqan ba kwarai da gaske lalle karatu yana nan da duk wanda ke bukata insha Allah ta'ala wanda addasu suna iya masu koso kwarai kwarai da gaske ko sai indimamin da majmu'a ta malam insha Allah ta'ala za su hadu da wannan karatu kuma an yi bayani cikakke game da wannan gurgudun iko insha Allah Allah ya saka da alheri amin duk da dai lokacin mu ya kare duka bai wuce minti a mu shiga mu shiga mu gani ko muna iya kai karshe to sai abun ga suna na Allah madaukin sarki ashakir da kuma ashakur na'am ma tatbiqan wa ta'silan wa tatbiqan ba laifi wato ko tatbiqan wa ta'silan kace ai babu wata matsala duk dai yayi ta'silan wa tatbiqan ko tatbiqan wa ta'silan domin alwawu la tufidu tartib walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama kaga waɗanda suke kwana suna sujada ga ubangijin su sujadan sai an kace suna sujada wa qiyaman suna tsayuwa to wanne ake farawa cikin sallar masu hankali kaga sai an fara tsayuwa sannan ayi sannan ayi sujada haka malamai suka ce akar makalla to sai malamai sun kace shi wannan ashakir da ashakur shi ashakir ismul fa'il ne an gane ko fa'il shakir shi ko shakur fa'ulun ne siga ce ta mubalaga amma mun ce ba wai ana nufin mubalaga ga Allah ba dukkan su ga Allah ba a cewa an kai Allah mutukan wani abu wanda Allah bai kai gare shi ba sai sun kace ya samo asali ne daga akwai shakara yashkuru shukuran wa shukranan shine ma'ana ya gode ma abu an gane ko asna alaihi kinan ya gode mishi amma suna cewa shakara an gane ko shakaratin naqatu an gane ko shukran wato taguwa kinan in an ka ce shakaratin naqatu ba ana nufin ta gode ba ma'ana ta yi kiba an gane ko sai a ce shukran kuma a ce shukuran an gane ko wato ma'ana kamar ta ta abin ga ta yi kiba dai ma'ana kinan jikinta ya ɗauki abin nan ina fata an fahimce ni to sannan kuma wani lokaci ana nufin shakarat kamar abinci kaɗan ya ishe ta kafa halƙalilu min al'alaf al'araf shine abincin da dabba take ci ba ruwa ba an gane ko ko asabat mar'an ta samu wuri wanda yake akwai abin kiyo mai kyau fa saminat alaihi sai ta wato ta yi kiba an gane ko to wannan ana cewa shakar amalahu kuma asabahu ya gode ma aikin sama ana ya biya shi sannan ana cewa shakarati shakirati shajara shi ko fa'ila ne kaga wancan shakara yashkuru wanga ko shakirat an gane ko tashkaru shakirat tashkaru kenan fa'ila yaf'alu shakira yashkaru to shakirati shajaratu tashkaru ko kuma a ce wato tashkiru an gane ko kina ana cewa tashkiru ko tashkaru sai a ce wato shakaran a yi ma kafin fatha to shi ko wannan ana cewa kharaja minha ash-shakiru ash-shakiru shine kamar a ce tsiro ko hurinta ya fito shi yasa wannan tsiron wanda ke tuwa na dabino ana kiran shi ash-shakir ko al-usluj wannan abin da ke yin tsiro har shi fitar da ƴaƴan dabino an gane ko wa shakira ad-dir'u ad-dar'u ya an ce shakira shakira wanga wanda ake cewa shakira yashkaru ko yashkiru ad-dar'u shine hantsa imtala bil labani ta cika da wato wato nono kenan hantsa ta cika da nono kaga wannan duka yana daga cikin abin da ya kamata ce dalibin ilimi ya ya fahimce shi an gane ko to wannan abin da zamu iya cewa a gurguje game da abin da ya shafi lugha amma in muka dawo ga sunayen Allah subhanahu wata'ala mu gani a gurguje wannan suna na ash-shakuru sun kace idan muka ɗauke shi wanda ya zo da wato al'alif walla ashakuru sun ka ce to ya zo wuri guda ne tal a cikin alkur'ani mai girma kuma ba Allah yake nufi ba inda Allah subhanahu wata'ala ce wa qalilun min ibadiyash shakur a cikin suratu wato saba kenan amma idan an ka ɗauki suna Allah ashakuru wanda yake ya zo da wato bai da alif wallam kenan na kira na hau kenan ko ba a babin akida ba amma kuma bai wato da kasra shiki kenan shakurin ko to shi wannan kuma guda hudu ne a cikin alkur'ani mai girma to dukkan su kuma ba Allah subhanahu wataala suke nufi ba na farko a cikin suratul ibrahim wa laqad arsalna musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika laayatin likulli sabarin shakur ko ba haka ba na biyu a cikin suratul luqman alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi inna fi dhalika laayatin likulli sabarin shakur shima shakurin ne kenan na uku kuma a cikin suratu saba fa qalu rabbana ba'id baina asfarina ko ba'ada baina asfarina aw taqra'a ko ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahadith inna fi dhalika laayatin likulli sabarin shakur na hudu kuma a cikin wato suratul ashura wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskinu ar-riha fayadhlalna rawakida ala dhahrihi inna fi dhalika laayatin likulli sabarin shakur kaga sabarin shakurin ne guda hudu ne kuma dukkan su ba Allah subhanahu wa ta'ala suke nufi ba to sai malamai suke cewa amma akwai wanda ya zo shi bai da alif wallam amma don magare shi to kuma guda hudu ne to su ko duk Allah subhanahu wa ta'ala suke nufi su kuma na farko wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu fatir li yuwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun shakur wallazi awhayna ilayka min alkitabi huwa alhaqqu musaddiqan lima bayna yadayhi nabi kuma a cikin wato سورة فاطر وقالوا الحمد لله الذي أذهب أن الحزن إن ربنا لغفور شكور نأككما أتكن سورة الشورى ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنة إن الله غفور شكور سننكما نكرشي أتكن سورة التغابن نهر كينا إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم كذلك سجده الله سبحانه وتعالى سكين فيه ina fata an fahimce ni insha Allah sai na ƙarshe a gurguje tun da lokacin mu yana koran mu eh, sai sunan Allah eh, Ash-Shakir sun kace sunan Allah Ash-Shakir bai taba zuwa ba cikin Alkur'ani eh, da alif wallama a samu Ash-Shakir kwata kwata babu shi sam babu shi amma ya zo wato bai da alif wallam kuma yana da damma wuri guda kawai shakirun kenan wajen fadar Allah subhanahu wataala inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim ko kuma a wata qira'a wa man yatawwa sai ai ma'ainun sukuni kuma da ya'un Eh, imamu hamza da kisa'i da khalaf da imamu yaqub sun karanta wa man yatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim to wannan shi kadai ne zaka samu shakirun a cikin alqur'ani gaba wato wanda yake mai bai da alif wallah sai kuma suna Allah shakirun eh, mai wanda yake da ko mu ce suna na ashakir eh, wanda bai da alif wallah amma ya zo da nasba an gane ko to wannan kuma shi ko za a same shi ya zo a cikin alqur'ani sun kace a wurare guda uku a cikin alqur'ani in dai shakiran ne dai shakiran.
guda uku ne sun kace eh, wato na farko a cikin suratul nisa ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima kaga nan shakiran ya zo na dai na biyu suke cewa kuma ya zo a cikin wato eh, a cikin suratul eh, suratul nahl inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim to kaga nan na suratul nisa shakiran alima Allah yake nufi amma nan annabi ibrahim yake nufi ba Allah ba sannan sai na karshe eh, shi ma ba Allah yake nufi ba a cikin suratu al-insan in, eh, hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura kinan sai zamanto shi shakiran wato eh, guda ne kawai yake nuna Allah cikin guda uku shi ko shakirun dama guda ne ya zo kuma yana nufin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kuma sun ka ce da ashakur din da ashakir eh, huwa alladhi yashkuru al-yasira min at-ta'a Allah yana gode ma koda dan kadan kai fa yusibu alayhi al-kathiru min ath-thawab sai ya bada lada mai yawa kaga wannan kissa da ake barewa ta mata wadda take karuwa ta shayar da ta iske kare yana kokarin ya abin ga ta- babu abin da zai sha ta sa takalmin ta ta fitar ta bashi ruwa sai Allah ya gafarta mata wa yu'til jazila min an-ni'ma Allah yana bada la- wato ni'ima mai yawa eh, fayarda bil yasiri min ash-shukri Allah ya yarda dan kadan in ka gode ma Allah ba mu iya lissafa ni'imomin Allah ballantana ma mu gode ma Allah dan ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha to amma in mun ka ce alhamdulillahi ala jami'in ni'am kamar mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala zahiriha wa batiniha dan ya ce alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma em, ما في السماوات ما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه kaga dai wannan yana nuna cewa yana gode ma Allah kuma ya sakan ka musu ina fatan ana fahimta ta ya basu nimkin baninkin ka bauta ma Allah a nan duniya cikin yan shekaru kaɗan ya baka aljanna khalidina fiha abada kaga wannan ba wai dan saboda da an ka ce udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna ku shiga aljanna dan saboda aikin da kun kai a'a ba dan aikin ku ya cancanci ba ku aljanna ba don aikin ku bai iya biyan lokacin da dai za ku zama a cikin aljanna a'a nan wannan ba'un ibnul qayyim yake cewa sunanta alba'u samaniya ba'un ce kamar ta, ta, ta, ta saye da sayarwa domin idan ka ba mutum kuɗi ya baka sutura zaka iya shekara goma kana sanya wannan sutura to amma kuɗin su ya kashe su kwarai kuwa.
kaga kenan kayi ma Allah dan aiki kadan ya baka lada mai yawa ba shi ke nuna cewa ka iya gode ma Allah ba dan haka kada mutum ya rudu da aikin sa kamar waɗanda ƴan Qur'ani suke cewa to wai an ce wai eh, wai aikin mutum bai isa shi aljanna to kai kana nufin mi kai ma Allah da ya halicce ka mi kai ma Allah da ya baka ƙasa da sama ya hore maka su ya baka ruwa ya baka abinci ya baka mata ya bata- ya baka yaya ya baka komai mi kai ma Allah da har zaka cewa in ka bauta ma Allah ka samu aljanna da aikin ka dan hadisi ya ce a, ɗayan ku aikin shi ba zai shigar da shi ba a'a ba'u samaniya ce bima kuntum ta'maluna ina fata an fahimci ni ba ba'ul muqabala bace kamar kai daidai abin da ya kamata ya baka dan inda daidai na sai a ce to ka shekara 60 mu bar zancen halittar da Allah ya ma da komai ka shekara 60 kana bauta ma Allah to ka shekara 60 cikin aljanna sai ya fitar da kai in dai bima kuntum ta'maluna hakan na in kwarai kaskancin banza da yushi Allah dai ya shiryar da mu Amin, kuma amin.
Allah ya ganar da mu Amin, a ƙarshe kuma tun da lokaci yayi halinsa uh, yan uwa su yi hakuri wannan aya da muka karanta cikin suratul um, uh, uh, Luqman na alam tarau malaman har da alkur'ani suke cewa alam tarau guda biyu ne cikin alkur'ani sauran kuma alam tara ne na farko shine alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati ma fil ardi wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina na biyu a cikin suratu nuh alam tarau kaifa khalaqa Allah sab'a samawatin tibaqa saura duk sai zamanto alam tara ne inda mai ta'un alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ad alam tara ila al mala'i min bani isra'ila min ba'di musa alam tara ila rabbika kaifa madda dhil walau sha'a laja'alahu lahu sakinan thumma ja'alna shamsa alaihi dalila ila akhirih abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada Amin.
wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Amin.
subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu mala Allah ya saka da alheri amin amin Allah ya ƙara buɗi kuma Allah ya ƙara ilimi mai albarka Amin.
kuma Allah ya kare ku da sharrin makiya mu duka gaba insha daya Allah ta'ala anan muka kai ƙarshen wannan karatun na yau insha Allah ta'ala muna fatan Allah mu sarki shi azzata mu abin da malam ya karanta da mu amin sannan amin kuma muna roƙon Allah mu sarki muna tawassuli da wannan zaman namu Allah mu sarki shi bamu damana mai albarka amin sannan amin kuma Allah mu sarki ya bamu ruwa masu albarka amin kuma idan ya bamu ruwa bamu damana mai albarka Allah shi arzikta mu can abin da ya arzikta mu da shi amin sannan amin muna roƙon Allah ɗaukin sarki ya sa kan kan malam da alheri kamar yadda mu- Amin.
muka yi bayani Amin.
da su kansu masu saurare da Amin.
masu ɗaukan nauyin wannan shirin da masu masu isar da shi zuwa ga kunnuwan masu saurare Amin, dukkan mu gaba ɗaya Allah ta'ala ya sa kan kamun da alheri amin Allah ya sanya aljanna ta firdaus ta zama ita ce makoma gare mu Mm.
sannan muna fata Allah ya tsare mu na wannan ƙasar tamu da sauran ƙasashen Kasashen musulmai gaba ɗaya da musulmai har da gaba ɗaya.
musulmai gaba ɗaya Mm.
sannan duk waɗanda suke fatan wannan ƙasar ta haroce ta lalace in masu shirwa ne Mm.
ya Allah ka shiryar da su Amin.
in ba masu shirwa ne ba ya Allah kai mana maganin amin su ya rabbal alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته